hawaye kar mu manta lafazin asbura tuntuni mun riga mun wuce da shi da yake cewa wa yusbaru gawrul aqali an gane ko idan aka ce asabru wato shine gwada rauni da likita yake yi ya ga iya zurfinsa ko kuma lokacin da rauni ya warke a jarraba a ga iya zurfinsa da faɗinsa in za a yi kisasi saboda haka karfen da ake jarraba zurfin rauni ake kiran shi al-misbar an gane ko ko kuma misbar ko kuma as-subbar shine sai yake cewa fara'aitu fi buhuratil halqati shakhsan shakkal khilqa sai na hango a tsake tsakin taron jama'a na hango shaksan wani mutum shakkal khilqa wanda yake mai ramammar halitta ko kuma ka ce mai kekasassar halitta lafazin al'uhura wato shine tsakin tsakin komai da ka sani duk abin da ka sani tsakin tsakinsa shine ake cewa al'uhura alhalka wato shine zagayen taron jama'a dukkan wani abu wanda yake kuri wanda yake da zagaye shine ake cewa alhalka jam'unsa shine alhalakat an gane ko alhalakat shine sai yake cewa alaihi uhubatu siyaha tare da shi akwai tattali wanda yake na yawon shakatawa ma'ana ga sanda ga buta an gane ku a siyaha shine yawo wanda yake na buɗe ido walahu rannatun miyaha yace sannan yana da murya irin ta mai kukan kyara kukan kyara shine wato kukan mutuwa kyara wani tsuntsu ne wanda wato mai kukan mutuwa a irin jahiliya kukansu yake kwaikwayon irin kukan wannan tsuntsu shine ake cewa kukan kyara kuka wanda yake na mutuwa shi wanda yake tsake tsakin jama'ar wato yana da murya irin ta mai kukan kyara yake cewa wa huwa yaqba'ul ashja'a yana kera wato tsararren zancensa lafazin al-asja jam'i ne na asaja asaja shine wato alkalamul mufakkar zance wanda yake tsararre lahu qafiyatun ka qafiyati shi'r wanda yake da kai ɗaya yanda ka san irin kai wanda yake na waka waka zaka samu akwai lamiya akwai kafiya akwai ha'iya akwai mimiya wanda duk ƙarshenta da mim take karewa akwai da ƙarshenta da lam yake karewa to don haka duk zance wanda yake annasar zubabban zance wanda duk ƙarshensa za ka samu lafazi harafi ɗaya ne iri ɗaya ne shine ake ce masa asaja an gane ko idan ko waka ce sai ka ce mata kafiya idan kuma zance ne wanda yake zube sai ka ce masa asaja jam'usa shine al'asja shine yake cewa wa huwa shi wannan mutum ya ɓuba asja'a wato yana ƙera tsararren zancensa bi jawahir lafzihi wato da gwalagwalai waɗanda suke na lafazinsa lafazin jawahir jam'i ne na jauhar sai yake cewa wa ya ƙara'ul asma'a yana ƙwanƙwasar kunnuwa bi zawajiri wa'azihi wato da tsawace-tsawacen wa'azinsa lafazin ya wato fi'ilul mudari ne an gane ko mushtaqqun min alqar alqar wato shine kwankwasa mun yi mun faɗa da zu man qara albaba wanda ya kwankwasa kofa ubangiji ta'ala yake cewa wala yazalu allazina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'adullah inna allaha la yukhlifu al-mi'ad كذبت ثمود وعاد bilqari'a kuma ga can alqari'atu malqari'a mai kwankwasa kenan wa yaqra'u asmaa yana kwankwasar kunnuwa bi zawajiri wa'dhihi wato da tsawace tsawacen wa'azinsa da za ka yi nazari game da wannan makama za ka samu duk abin da yake cikin ta galibi assaja ne an gane ku fanni ne daga cikin ɗaya daga cikin fanni uku na ilimin balaga shine ake ce masa ilmul badi' don a nan wannan lafazi idan ka ɗauka nan sai ya ce ya tuba'u domin za ka auna shi sai ka ce ya ƙara'u asja'a daidai yake da asma'a jawahir daidai yake da zawajir lafzihi daidai yake da wa'azihi an gane ko shine ake ce masa aljinasu tam shine sai yake cewa wa qad ahabat bihi akhlaqu zumar ihaqat alhalati bil qamar yace haƙiƙa akhlaqu zumar gaurayen jama'a ahabat bihi sun zagaye shi ihaqat alhalati bil qamar irin zagayen ke kasakuru wato da wata ko kuma ka ce irin zagayen wato sansani da wata lafazin akhlaq jam'i ne na khali gaurayen jama'a duk inda jama'a suka haɗu kamar misali ga bahaushe ga babarbare ga bafullaci ga batibi ga menene su ne ake cewa akhlaq jama'ar da suka fito ta bangare daban-daban waɗanda suke ba kabila ɗaya ba su ne ake cewa khalid jam'unsa sai a ce akhlaq za mu iske shi a cikin makama ta hudu insha Allah azumar jam'i ne na zumra zumra wato shine jama'a an gane ku an gane ku shine ubangiji ta'ala yake cewa wasiqan lazina kafaru ila jahannama zumara da faɗarsa kuma wasiqan lazina taqaw rabbahum ila aljannati zumara jam'i ne kenan na zumra zumra shine jama'a don haka surar baki ɗayanta aka kiraye ta suratu zumar alhala wato shine ke kasa ƙuru ko kuma ka ce masa sansani an san sansani ko wani haske wanda ke zagaye wata rana ita ma ana samu wani lokaci ya zagaye ta sai dai yana da bambanci shi na rana ba a ce masa hala sai dai a ce masa abtufawa shine wato sansani wanda ke zagaye rana in na wata ne kuma sai ka ce masa hala yake cewa wal akamami bisamar wato irin yanda kumso ke zagaye wato ƴaƴan itace kenan wannan ma'aquf ne ala wato ala kenan wa ihadatan akamami bisamar irin zagayen kumso bisamar wato game da ƴaƴan itace al akmam jam'i ne na kum al kum wato shine kumso shine ubangiji ta'ala yake cewa ilaihi yuraddu ilmu sa'a وما تخرج من ثمرات من أكمامها دفتس والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العسف والريحان an gane ku don haka aljihu ake ce masa alkum me yasa li'annahu yasturu ma wara'ahu domin ya ɓoye duk abin da ke cikinsa ma fi dakhilihi an gane ku don haka hannun riga shi ma a larabci ake ce masa alkul saboda ba a ganin abin da ke bayansa don haka kumsu yadda yake zagaye ba a ganin 'ya'yan itacen da suke ciki ake ce masa alkum jam'unsa shine al'akmam fadalaftu ilaihi bi aqtabisa min fawaidi mala yake cewa sai na kusanta zuwa gare shi at-tadalluf shine wato yin tagal-tagal a wajen tafiya ko kuma ka ce yin duku-duku irin yadda yaro lokacin da yake tanta an gane ku yana tafiya da gaugawa yana faduwa ko kuma dattijo wanda tsohuwa ya kare masa yana dogara sanda lokacin da yake tagal-tagal yana sauki shine ake amfani da shi lafazin addala ko kuma attadallu shine yace fada laftu ilaihi sai na kusance shi li aqtabisa min fawaidihi dan na tsosano daga danna dosana daga cikin fa'idodinsa lafazin aliktibas wato shine dosanar wuta an gane ko dosanar wata wuta ko kuma haske kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ce mana a cikin suratul hadid yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu duruna naqtabis min nurikum ilarji'u wara'akum faltamisu nura lafazin shi an tsago shi ne daga alkabas alkabas shine bakin wuta kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa hal ataka hadithu musa إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى yake cewa wa altaqiba ba'da fara'idihi aili altaqiba danna tsunto ba'aba fara'idihi wato sharan gwalagwalansa lafazin fara'id jam'i ne na farida farida shine makadaicin gol an gane ko shine farida jam'insa shine fara'id gol wanda yake kadaitacce mai tsada fasami ituhu ya ƙulu sai na ji shi yana faɗa hina khabba wato a lokacin da ya yi sassaka fi majalihi wato a wurin yawonsa wa hadarat shaqashi kurtijarihi yake cewa gunza ta irtijalihi saɓar zancensa ba tare da tunani ba wa hadarat wato sai ta yi gurnani lafazin shakashik jam'i ne na wannan shikshika abinda ake cewa shikshika shine kamar yadda hausawa suke cewa amala bulbulo wato kumfar da yake fitarwa tulu daga bakinsa na kumfa na miyau shine ake cewa shikshika jam'unsa wato shine shakashik an gane ko alhadir wato shine gurnani na tantabara ko kuma habjiya ko kuma kurciya kukan da take yi kukan ciki wato shine ake cewa alhadir gurnani kenan irtijal wato shine sabar zance ba tare da tunani ba duk abin da zaka faɗa ba sai ka tsaya ka yi tunani shine ake ce masa irtijal an gane ko shine yake cewa wannan shine kamar mutumin da duk zancen da zai yi babu tunani tare da shi kai tsaye kawai zai zo muku ba sai ya tsaya ya tuntuna ba shine ake ce masa murtaji shine sai yake cewa ayyuha sabiru fi gulawa'ihi ya kai wannan ɗimautacce fi gulawa'ihi cikin ƙetare iyakarsa algulawa daidai yake da algulu wato wuce makaɗi da rawa wuce gona da iri fim mai kora shafawa ko kuma wuce aya zaki shine yake cewa ayyuhas sadiru ya kai wannan ɗimautacce fi gulawa'ihi a cikin ƙetare iyakarsa as-sadilu wanda yake mai sakin tauba kuyala'ihi tufafin takamarsa al-kuyala wato shine takama da ji da kai da girman kai shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man jarra thawbahu khuyala'an aljami'u fi jahalatihi wanda yake mai kadar gabansa a cikin jahilcinsa aljima wato shine kwacewar doki ga wanda yake mahayi ya jalin zami ya jalin zami ya kasa karkato da akalarsa wato shine ake cewa aljima shine mai alburda yake cewa malli bi raddi jimahin min gawayatiha kama turaddu jimahul khayli bil nujumi shine ubangiji ta'ala yake cewa law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun an gane ko wa hum yajmahun wato suna gaugawa kenan mutum ya kaɗi gabansa shine aljima shine yake cewa aljamihu mai kadar gabansa fi jahalatihi a cikin jahilcinsa jahalat jam'i ne na jahala jahilci aljamihu mai karkata ila kuzabilatihi zuwa karyace karyacensa aljanihu wannan ismu fa'il ne an gane ko ubangiji ta'ala yake cewa wa in janahu lis-salmi fajnah laha ila ku za'abilatihi zuwa karyace-karyacensa ku za'abila wato shine zance wanda yake na ƙarya sai yake cewa ila ma tastamirru ala gayyika yace har zuwa yaushe kake dawwama a bisa batanka ilama asalinsa ilama ta ne an gane ko sai aka shahi saboda shi larabci harshe ne wanda ake so a kullum ya zamanto yana da sauki akan harshe sai su ce ilama asalinsa shine ilamata har zuwa yaushe tastamiru kake dawwama ala gayyika a bisa batanka al-istimrar wato shine dawwama akan abu da dukufa akan sa yau da gobe shine ubangiji ta'ala yake cewa yake cewa tanzi'un na'ana inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir wanda yake madawwami an gane ko yake cewa ilama har zuwa yaushe tastamirru kake dawwama ala gayyika wato abu sabatanka lafazin algayyu shine abdalal ubangiji ta'ala yake cewa qad tabayyana rushdu min algayy inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi wa yanha 'anil fahsha'i wal wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa tastamri'u mar'a baghika kana neman dadada makiyayar zaluncinka an gane ku wa tastamri'u kana neman dadada makiyayar zaluncinka lafazin tastamri'u mushtaqun ne min almari abinda ake cewa almari'u shine dukkan wani abinci wanda yake mai dadi an gane ko ai ma yutalazzu bihi min al-ta'ami dan haka ubangiji ta'ala yake cewa fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fa kuluhu hani'an mari'a wa tastamri'u atta wasin litalab kana neman dadada mar'a makiyaya akhraja minha ma'aha wa mar'aha wallazi akhrajal mar'a bagiyika zalincinka ya ayyuhan nasu innama bagiyukum ala anfusikum wa hatta matatanaha fi zahawika yace har zuwa yaushe yaushe ne wa hatta ma har yaushe ne tatanaha wato zaka tukake fi zahawika wato game da girman kanka ko kuma ka ce ji da kanka hatta ma shi ma hatta mata ne an gane ko hatta mata ne shine sai ke cewa wa hatta ma har yaushe ne ka tanaha wato za ka hannu za ka kai matuƙa fi zahawika game da shi da kanka ya ce wala tantahi ba ka tuƙaƙe ba ka tuƙaƙewa Allah hawika wato game da warginka sai yake cewa tubarizu kana fito na fito bi ma'asiyatika da saɓanka ga malika nasiyatika wato mamallakin ƙoƙuwar kanka lafazin tubarizu mushtaqqun ne min al-buruz ko kuma al-ibraz an gane ko wato shine fito na fito ubangiji ta'ala yake cewa wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wa barazu lillahi jami'a wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar yawmahum barizun abinda ake cewa mubaraza ko kuma alburuz wato shine ka fito hili tantagarya kowa ya ganka shine yace tubarizu kana fito na fito bi ma'asiyatika da sabanka ga malika nasiyatika wato mamallakin kokuwar kanka shine nasiya shine wato kokuwar kai nan gaba an gane ko abin da yake daidai madiga wato shine ake cewa nasiya ubangiji ta'ala yake cewa ma min dabbatin illa huwa aqibun bi nasiyatiha ko kuma la nasfa an bin nasiya nasiyatin kadhi nasiyat la nasfa an bin nasiya nasiyatin kadhibatin khati'a an gane ku jam'un sa shine nawasi yu'rafu al-mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam sai yake cewa wa tajtari'u kana buga gaba bi ƙubuhi siratika wato da mummunar al'adarka aljara'a ko kuma aljur'a wato shine buga gaba da nuna sadaukanta don haka sadauki ake ce masa aljari an gane ku wata jitari'u kana buga gaba bi ƙubuhi siratika wato da mummunar al'adarka ko kuma ka ce da mummunar ɗabi'arka shine ubangiji ta'ala yake cewa khuzha wa la takhaf sanu'iduha sirata hal'ula ay adata hal'ula yanda take sanda haka zamu maida ta ala alimi sariratika ga wanda yake masanin asirinka shine ubangiji tabaraka wa ta'ala wata tawara an qaribika wato kana fakewa an qaribika ga wanda yake makusancinka wa anta bi mar'ara kibika kai kuma kana ga maganar wanda yake mai kiwon ka shine ubangiji tabaraka wa ta'ala inna allaha kana alaikum raqiba wa kana allahu ala kulli shay'in raqiba ma yanfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid sai ce wa tastakhfi min mamlukika kana neman buya wato game da abin da ka mallaka ma'ana na 'ya'yanka da duk wanda yake kalkashinka ko bawanka in za ka aikata wani abin kunya sai ka ringa koyewa yace wa takfa khafiyatun ala malikika yace wata mai koyuwa ai ba ta koyuwa ga mamallakinka shine ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan wa tastakhafa daidai yake da fadar Allah yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah wato suna jin kunya game da mutane in za su aikata wani abin kunya sai su ɓoye amma wala yastakhfuna min Allah ba sa jin kunyar ubangiji tabaraka wa ta'ala an gane ku sai ce wa ma takfa khafiyatun wata mai koyuwa ba ta koyuwa ala malikika ga mamallakinka shine yake cewa inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ko kuma wa ma yakhfa ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama lafazin malik wato daidai yake da malik wato wanda yake mamallaki an gane ko fi maqa'adi sidiqin inda malikin muqtadir shine yake cewa idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب لهونا بأمر قال حتى ترادفت ذنوب على آثارهن ذنوب an gane ku shi sai yake cewa a tazunnu an satanfa'uka haluka shin yanzu kana zaton cewa halinka wato zai amfane ka idza anarti haluka idan labtawarka zuwa lahira ta yanzunta wai kana zaton cewa wannan halin naka musamman wannan mugun halin naka kana zaton cewa zai amfane ka idan labtawarka zuwa lahira ta yanzunta aka ce yanzu ne tafiyarka auyunki zuka maluka yake cewa ko ba kana zaton cewa dukiyarka za ta tsamayar da kai daga azabar Allah al-inqab wato shine tsamayar da abu daga cikin halaka shine ubangiji ta'ala yake cewa a attakhidhu min dunihi aliha in yuridini ar-rahman bi dhurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun ko kuma me yake cewa wa inna sha'anu riquhum fala sarika lahum wa la hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ilahi sai yake cewa auyin izu kamaluka ko ko kana zaton cewa dukiyarka za ta tsamayar da kai daga azabar Allah hina tubi duka a amaluka lokacin da ayyukanka ke hallakar da kai a gaban Allah tabaraka wa ta'ala lafazin tubi wato fi'il ne wanda yake mudare mushtaqqun min alwabaq alwabaq ita ce halak hallaka shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا أي مهلكا وكما ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور سيتي أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير أنغانيكم aw yubikuhunna ko kuma Allah ya hallaka su kar mu manta tun a cikin muqaddima ta risala wa qaumun aw baqatuhum fiha a'maluhum shine sai yake cewa aw yubuni an kana da mu ko ko kana zaton cewa nadamarka a gaban Allah tabaraka wa ta'ala wato zata wadatar da kai game da azabar shi da kamunsa nadama a nan take amfani amma a ranar kiyama ba ta amfani an gane ko a can ba ta amfani yake cewa iza zallatka da muka shin wai kana zaton cewa nadamar ka za ta amfane ka game da kamun ubangiji tabaraka wa ta'ala iza zallatka da muka lokacin da diddigenka ta yi sarmandau wato ta lallabiya ta ɗau diddigenka ma'ana mutuwa ta mamaye ka auya atifu alaika ma'asharuka ko ko kana zaton cewa danginka za su tausasa maka za su tausaya maka yawma yadummuka mahsharuka ranar da matattararka wato kabarinka kenan ya dummuka wato ya tarar da gangan jikinka kana tsammanin cewa danginka za su zo su iya tausaya maka ya ce hallanta hajjita mahajjata hati da'ika ya ce me ya hana ka bi hanyar shiryuwarka hanyar gata an bayyana maka hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita wannan addini tacaccen addini na musulunci me ya hana ka bi lafazin intahaja mushtaqun ne minan nahaj idan aka ce annahaj ita ce hanya mabayyaniya wadda babu wani duhu duhu tare da ita in ma ka ce annahaj ko kuma ka ce almanhaj ko kuma ka ce alminhaj li kulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja sai yake cewa mahajja ku hanya kar mu manta mun wuce a darasin hadisin da imamun nawawi ya rawaito cikin littafin nasr bin ibrahim al-maqdisi wannan wanda yake cewa rawainahu fi kitabil hujja ala tarikil mahajja al-mahajja ita ce hanya sai yake cewa wa ajjalta mu'alajata da'ika me ya hana ka gaggauta magantar rashin lafiyarka an gane ku me ya hana ka gaggauta magantar wato cutarka wa falalta shabata atida'ika me ya hana ka dakusar da kaifin tsaurin kanka da ƙetare iyakarka me ya hana ka dakushe kaifin an gane ku lafazin falla wato shine dakusar da abu alfunun wato shine a hausa ake ce masa gaggohiya lokacin da takobi wato ya samu gaggohiya in ka sara baya wucewa duk ya dakushe bakinsa shine ake cewa alfulun shine nabiga yake cewa wala aiba fihi ghaira anna suyufahu bihinna fululun min qira'il kata'ibi ko kuma fatar samawal da yake cewa wa asyafuna fi kulli sharqin wa maghribi biha min qira'id dari'ina fululu shine yake cewa wa falalta shabata atidaika yace ni yana ka da kusar da kaifin wato ƙetare iyakarka wa qada'ata nafsaka yace me ya hana wato ka kame zuciyarka game da dukkan wani aiki wanda yake na shashanci yace fahiya akbaru a ada'ika yace zuciyarka ita ce mafi girman makiyanka duk wani makiyi to babu wanda ya kai makiyi sama da zuciya don haka in ta yi kyau komai ya yi kyau in ta ɓaci kuma komai ya ɓaci yace ammal himamu yace sani dai mutuwa ni aduka ita ce ma'alƙaunatarka babu inda za ka ƙetare sai ita alhimam ita ce mutuwa kamar yadda wani malami yake cewa iza ma himamul mar'i kanat bi baldatin da'athu ilaiha hajatun fayadiru yace fama'i idaduka yace to menene tattalinka tunda mutuwa ita ce ma'alƙaunatarka to me ka tanada mata yace wabil mashibi inzaruka yace galgadinka ya tabbata game da hurhurar da ta fito a kanka ta ishe ka wato galgadi cewa kwanukan rayuwarka sun kusanta an gane ku shine yake cewa badat laka a'lamul manuni mazillatan wa nuruka qad yakhbu wa naruka la takhbu yace fama'i izaruka yace menene hamzarinka tunda hurhura ta maka galgadi menene hamzarinka hanzarinka shine ka kyautata alakar da take tsakankaninka da ubangijinka duk wani aiki wanda yake na shashanci ka dena abinda ubangijinka yace ka yi ka yi famar yi bakin gargadon iyawarka sai ce wa fil lahdi maqiluka yace wurin baccinka wato a cikin kushewa ne Allah shine kushewa idan an gina ramin kabari a bangon gabas sai a yi wani lutu shine ake ce masa Allah ma'ana kushewa kenan an gane ku ma'anarsa a larabci shine almai saboda haka ubangiji ta'ala yake cewa wa man yuridu fihi bi ilhadi bi zulmin yuzihu min azabin ali ko kuma wadarul ladina yulhiduna fi asma'i ko kuma innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina shine yace wa fil lahadi cikin kushewa makiluka yace nan ne wurin baccinka lafazin almakil wato shine makamin kailula maudi'ul kailula wurin da ake baccin rana ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu makila yake cewa fama kiluka yace to mecece fadar ka me zaka gaya ma Allah kuma menene zaka ba mala'ikunsa na amsa tunda an ce kushewa ita ce wurin baccinka to menene fadar ka lafazin alqil wato masdar ne daidai yake da alqaulu zaka iya cewa qala qilan ko kuma qala qaulan an gane ko alqil ko kuma almaqul abun fada kenan ma'anarsa shine al-maqul al-qil abun fada kenan masdar ne in ma kace ismul masdar ne kace qala qawlan ko kuma qala qilan shine ubangiji ta'ala yake cewa wa qilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun ko kuma a riwaya ta nafi wa qilahu ya rabbi shine daga cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji ta'ala yana kaunar mana abubuwa guda uku sannan yana mana kyamar abubuwa guda uku shine sai yace kasratar su'al wa iba'atul mal sai yace wakila wa qal an gane ku qil kinan ma'ana al-maqul sai yace kama qilu ka menene abun fadarka ma'ana me zaka gaya ma Allah wa ila Allah masiruka yace makomar ka dai zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ce baka da wata makoma in ba zuwa gare shi ba ala ila Allah tasirul umur sai yake cewa faman nasiruka wane ne mai taimakonka a gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ce kwala ma aikabaka daharu ya ce ba yau ba zamani ya falkar da kai cewa ka shiga hayyacinka fatana asta wato sai kai gangadi minan nu'as idhu gashikum nu'asa an gane ko fatana asta sai kai gangadi wa jazabaka alwa'azu wato mai wa'azi ko kuma wa'azi wato ya huzgo ka zuwa hanya ta ubangiji tabaraka wa ta'ala fata ka'asta wato sai kai gantsarwa an gane ko attaqa'us shine gantsarwa baya ya tura ciki kirje kirji shi kuma ya hutu an gane ko a hausa in ma ka ce masa tuke ko kuma ka ce masa gangantsarwa shi ne yake cewa wajazabakal wa'azu wato wa'azi ya huzgo ka zuwa hanya ta shirya fata ka'asta wato sai kai gantsarwa don haka mutumin da yake da gantsarwa ake ce masa aka'as idan mace ce ta sai ka ce mata ka'asa wadda take mai gantsarwa kenan yace wata jallat lakal ibaru wato nura wato ta bayyana gare ka fata amaita sai ka makauce al'ibar jam'i ne na ibra ibra shine wato nura inna fi zalika la ibratan liman yakhsha yake cewa wa hashasa lakal haqqu gaskiya ta bayyana a gare ka ta fito kurukuru an gane ta yace amma fata maraita sai kai musu an gane ko qala ma khabukunna iz rawattunna yusufa عن نفسي قلنا هاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين an gane ku shi ne ya ce wa hasanakal haqqu gaskiya ta bayyana gare ka fata maraita wato sai kai musu lafazin alhassu shine wato hige tsuntsu ko kuma kamar hige kaza domin in an hige ne zai huto fatar jikin da za ta huto hili duk lokacin da aka yaye abu gaskiya ta huto hili shine ake amfani da lafazin hashasa fata ma raita sai kai musu an gane ko shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ala innal ladina yumaruna fis sa'ati lafi dalalin ba'id ko kuma fa bi ayyi ala rabbika tatamara ko kuma afatumarunahu ala ma yara shine wato almira ko kuma almirya an gane ko fatamaraita wato sai kai musu yake cewa min almirya ne mirya shine wato musu yake cewa wa azkaraka almaut yace mutuwa ta tunatar da kai makomarka an wuce da gawa ba su ɗe ba su bi ba tana tunatar da kai cewa kai ma canza ka an gane ko fatana sai ta ce amma sai ka manta ka manta fatana sai ta sai ka manta shi ne wani yake cewa yake cewa turawwi unal jana'izu muqbilatin wa nalhu hina tadhhabu mudbiratin كروأة صلة لمغار ذئب فلما غاب عادت راتئات yace gawa daga ta wuce sai ta razanar da mu turawwi'unal janaiz muqbilatin a lokacin da take gabatowa yace amma wa nalhu sai mu shagala lokacin da take tafiya ta juya baya yace mun zamanto kaman firgita da razana ta garken tumakai lokacin da kura ta kawo mata farmaki ko kuma lokacin da kirkeci ya kawo musu ɗauki amma lokacin da ya koma kuma sai su koma kiwon lokacin da ya fake ne su ci gaba da kiwo to haka wato halin wanda yake raukananne yace wa azkaraka al-maut yace mutuwa ta tunatar da kai game da makomar ka fatana saita saboda haka sai ka manta wa amkanaka yace ya tabbata gare ka an tu'asiya wato da za ka taimaka ma jama'a fama asaita yace baka taimaka ba an gane ko al'imkan wato shine samun dama shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa in yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qablu fa amkana minhu fa amkana minhum ubangiji ta'ala ya tabbatar maka da su ka samu dama a kansu shine yace wa amkanaka wato ubangiji an gane ko ko kuma ka ce kwanukan rayuwa sun baka dama an tu'asiya da zaka taimaka ma jama'a ko kuma ubangiji ta'ala ya baka damar da zaka taimaka ma jama'a tunda ya yi ruwata maka fama asaita amma baka taimaka ba tuqsiru falsan yace kana fifita kudi tu'ihi da kake sanya shi a cikin burgani ala zikirin ta'ihi kuma kana kiyaye shi wato a bisa zikirin ubangiji tabaraka wa ta'ala tusiru falsan kana fifita kuɗi al'isar wato shine ka zaɓi wani abu ka fifita shi akan akan komai shine ubangiji ta'ala yake cewa qalu tallahi laqad asaraka Allahu alaina hikaya game da fadar yan uwan Yusuf ga Yusuf ga yacan kuma mutanen Madina Allah yake cewa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa tu'ihi da kake sanya shi a cikin gurgani alwi'a wato ita ce jikka wadda ake sanya kuɗi a cikinta an gane ku shine ubangiji ta'ala yake cewa kalla inna halaba nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla sai ce wa jama'a fa'au'a wanda ya tara kuɗi ya sanya shi a cikin jaka wato yayi gudunkensa sa baya fitar da zakka kuma baya taimaka ma jama'a shine yace ala zikirin ta'ihi ma'ana ta'ihi ala zikirin kana ƙididdige shi kana kiyaye shi ala zikirin a bisa ambatan Allah tabaraka wa ta'ala baka san azkarus sabahi wal masa baka san zikirin da ake shiga makewaya baka san ba wanda ake huta in za a kwanta baka san ba addu'ar da ake in za a tashi baka san wanda ake in an yi hamma in an yi atisha baka san ba addu'ar da ake amma kuɗi ka san adadin miliyan nawa ka tara ka san adadin mutum nawa kake bin bashi kuma nawa ake bin ka kasan inda za ka sanya dala ta zamanto dala biyu ya ce wa takhtaru kasran kana zaɓar beni tu'lihi da kake tsawaita gininsa ala birri a bisa kyautata ma jama'a tulihi wanda ya dace ka bayar alƙasur wato mufrad ne na alkusur shine ubangiji ta'ala yake cewa fa ka ayyin min qaryatin أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على أروشها وبئر معطلة وقصر مشيد جمع سكما القصور تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا شين سيكي تشيوا وترغب عن هاد كان كاما جمدا هاد وندي كي يشريسوا shine ubangiji tabaraka wa ta'ala an gane ko kana kyamar anhadin wanda yake mai shiryarsa tastahdihi da kake neman shiryarsa shiryarsa ila zadin zuwa guzuri tastahdihi da kake neman kyautarsa lafazin ragiba idan yayi ta'addi bi an ma'anarsa shine kyama wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa da kuma wato qala aragibun anta an alihati ya ibrahim ga can kuma faman ragiba an sunnati fa laysa minni wannan duka ma'anar ragi ba anan ma'anarsa kyama idan ko yayi ta'addi bi ila wato ma'anarsa shine wato kwadai inna ila rabbina ragibun inna ila allahi ragibun shi ne yace kana kyama an hadin game da wanda yake mai shiryarsuwa tastahdihi da kake neman shiryarsa ila zadin zuwa guzuri wato tastahdihi da kake neman kyautarsa mu gane lafazin tastahdihi na farko yana da bambanci da na biyu na farko mushtaqqun ne min alhidaya wato shiriya na biyu ko min alhadiyya ita ce kyauta wato gallibu kana rinjayar da hubba saubin san tufafi tashtahihi wato da kake marmarinsa ala fawabin abusa ladan ubangiji tabaraka wa ta'ala tashtarihi wato da kake neman fansarsa yawaƙi silati yake cewa gwalagwalan kyauta lafazin yawaƙi jam'i ne na yakut as-silat jam'i ne na sila ita ce kyauta yace a alaku bi kalbika shine mafi ratayuwa da zuciyarka min mawaqiti salati game da lokatan sallah wa mughalatu sadaqati tsada da sadaki wa atu nisaa sadaqatihinna nihla tsada da sadaki na matan da kake nihin aure asaru indaka shine yafi a wajenka min muwalati sadaqati game da bibiyar sadakoki da za ka ba waɗanda suke mabukata wasu haful alwan farantai na kala-kalan abinci sihaf jam'i ne na sahafa wato shine akushi ko kuma ka ce faranti ko kuma ka ce gire yubafu alaihim bi sihafin min zahabin wa akwab yace farantai waɗanda suke na kala-kalan abinci ashha ilaika shine yafi marmari a wajen kamin sahaifil adiyan wato game da takaddu waɗanda suke na ilimin addini wa du'abatul aqran wato wargi da sa'annu ana sulaka shine mafi ɗebe kewa a wajen kamin tilawatil qur'an wato game da karatun alqur'ani al-aqran jam'i ne na karim karim shine sa'a ko kuma ka ce tsara wa man ya'shu an zikrir rahmani yuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yake cewa ta amuru bil urfi kana umarni wato da kyaukyawan aiki al'urf da al-ma'ruf duka ma'anarsa daya ma urifa husnuhu shar'an wa aqla khudh afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahili ta amuru bil urfi kana umarni da kyaukyawan aiki wa tantahika himahu sannan kai ko kana keta wato dokarsa ko kuma ka ce kana keta shingensa alhima shine shinge an gane ko alawa inna li kulli malikin hima alawa inna hima Allahi maharimu wa tahani anin nukur kana hani game da wani aiki wanda yake na asha annukur da almunkar duka ma'anarsa daya wala ta tahamahu yace amma kai ko baka hannuwa wato kana sanya shinge tsakankanin jama'a da aiki wanda yake na asha kullum kana musu wa'azi wala ta tahamahu kai ko ba ka sanya shingen tsakankaninka da wannan aiki na sabo wato zahazihu kana nisanta jama'a an zulmi game da zalunci kana cewa kar ku yi zalunci fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama yace thumma tagashahu kai kuma kana ruhu masa an gane ku shine yake cewa ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana wa ma huwa bi muzahabihi min al'azabi an yu'ammar ko kuma fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur wa takhsha an-nasa kana tsoron mutane wallahu ahqqu an takhsha ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yafi cancanta ka ji tsoron sa insha Allah ta'ala anan zamu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana sai zuwa sai zuwa gobe insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك